الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتر قوات رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة ومدينة ناري هكرا دبو ديا دا دليه دو دا أربعين دي دي دا أربعين دا ديا وان دي زو دي دي دا شابيو قوات بيار أجرغوريان كالندا دبو بيو دا أينهم أتو أشرين don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe da kuma nan anguwar bolari kan titin mai tama yusuf sile street a kuma ainihin wato wannan lokaci muna nan a cikin suratu zariyati mun kwana a nambar aya ta hamsin da biyu yau za mu tashi kan lambar aya insha Allah ta'ala ta hamsin da uku alaramma mai Allah ya ce.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون Na'am.
أتواصوا به بل هم قوم طاغون Na'am.
فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Na'am.
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Kazalika, to haka nan ma atalladina min qablihim min rasulin, babu wani ainihin wato manzo da ya zo wa waɗanda suka zo kafin waɗannan, illa ƙalu sahirun face sanda suka ce matsafi ne, au majnunun ko kuma suka ce ainihin wato mahaukaci ne. a kamar yadda muka faɗa jiya Allah yana faɗin wannan ne tasliyatan lirrasuli sallallahu alaihi wa sallama yana rarrashi da kuma ainihin wato bawa manzon Allah haƙuri akan irin wannan kalma da suke an tayo wa annabi cewa sahiri ne kuma majnuni ne to wannan ainihin wato Allah maɗaukakin sarki yake bashi a haƙuri akan haka kuma kamar yadda muka ainihin wato faɗa Allah maɗaukakin sarki ya yi ta gaya mana labarbarun yadda suka dinga sihirtantar da manzan Allah da kuma kafirtantar da manzan Allah a wani guri Allah ya ce zarni wa man khalaqatu ذرني wahida ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر نعم.
فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر فكدر مم.
ثم نظر مهم.
ثم عبس وبسر Me yace?
ثم أدبر واستكبر Sai yace me?
فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر Allah zai- سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر ya isa haka alaramma Allah ya ce zarni rabu da ni wa man khalaqatu wahidan da wanda na halicce shi shi kadai wa man khalaqatu wahidan wa ja'altu lahu malan mamdudan kuma na sanya masa dukiya shimfidaddiya wa banina shuhudan kuma na sanya masa yaya wanda yake garin su a halatta tare da shi thumma wa mahattu lahu tamhidan kuma na shimfida masa rayuwa shimfidawa Allah ce sun ya tsuma wa an azida sannan haka yana kwaɗayin in ƙara mishi kalla Allah ya ce mm kana li ayatina anida ya kasance mai girman kai ne da ayoyinmu Allah ya ce sa'urhiquhu sa'uda ka bar shi zan kallafa masa hawa dutsen azaba a gobe kiyama yace innahu fakkara dalili kawai shine ya ji yayi nazari yayi tunani ne fakaddara sai ya kaddara abin da zai faɗa manzon Allah na batanci da cin zarafi da cin mutunci ثم abin abin nan innahu fakkara wa qaddar fa qutila Allah ya ce an tsine masa albarka kaifa qaddara yadda ya je ya tsara abin da zai gaya wa manzon Allah ya kaddara abin da zai zo ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama thumma qutila sa'an nan an sake tsine mishi albarka kaifa qaddara yadda ya zo ya tsara yadda zai gaya wa manzon Allah bakar magana fakutila kai faƙaddar sun nazar sannan ya yi nazari ya zauna ya yi tunani sanda ya gama shirya abin da zai faɗa sun abasa sannan ya juya kai ya juya baya wa basara ya ainihin wato murtake fuska ya ɓata rai ya ƙiya ainihin wato saurari manzan Allah sun ma'adibar sannan ya juya baya wasu takbara ya yi girman kai sai Allah ya ce faƙala sai ya ce in haza wannan abin da annabi ya zo da shi illa sihirin yu'thar wannan ta- wani sihiri ne wanda yake tasiri ko wanda yake rawaito shi daga gurin wanda suke gaya masa Allah ya ce in haza sa- ya ce kuma ba, ba wani abu bane wannan illa qaulul bashar face magana dan adam maganar wani daga cikin bayi to kun ga wannan ya nuna mana ashe kenan ba yau aka saba gaya manzon Allah cewa sihiri yake yi ko tsafi yake yi ko bokanci yake yi ko kaza ba to haka kuma yanzu duk wani wanda ya fito zai faɗa wa mutane gaskiya ko zai karantar da su addini ko zai nuna musu kaza ne sanda aka ce ainihin wato matsafi ne duk wanda ya zo zai karantar da musulunci da sunnar manzan Allah ta hakika sai an ce matsafi ne yanzu ku duba ku ga yadda wasu suke cewa masu ruƙuya bokaye ne suke cewa wai ka karanta ƙur'ani aljani ya fita daga jikin mutum ko kuma Allah ya maganta sihiri a dalilin wannan karatun ƙur'anin naka wannan bokanci ne wannan tsafi ne duk da cewa ruwan hujjoji da dalilai ta sa yanzu sun daina faɗa sosai amma har yanzu akwai mulhidawa a cikinsu wanda har yanzu suna da irin wannan tunanin cewa tsafi ne bokanci ne da sauransu to wanda duk ya zo zai karantar da mutane hakikanin sunna to ya jira irin kalmomin nan lalle za su dinga fitowa daga bakin jama'a suna antayuwa a kansa wannan gado ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don haka Allah maɗaukakin sarki yake ba wa manzan Allah haƙuri cewa ka kau da kai ga barinsu lallai wannan al'amari ne wanda suke faɗa ya sa ma Allah ya ce a tawasau bihi shin wasiya suka yi wa junansu da wannan kalma ne kam ma'ana waɗancan kafiran su faɗa wa annabin su sahirun majnun wancan ma haka anya ba wasiya suka yi wa junansu cewa su dinga irin wannan kalmomin ba Allah ya ce balhum qaumun taghuna mm rabu da su babu wani wasiya da suka yi kawai mutane ne masu ɗagawa mutane ne azzalumai mutane ne mugaye shi yasa suke wannan alkufru millatun wahida sai Allah ya ce fatawalla anhum ka juya baya ga barin su ka rabu da su fama anta bi malumin kai ba abin zargi bane shi yasa ka'ida shine idan kai wa'azi kai wa'azi kai wa'azi kai wa'azi ka faɗakar ka faɗakar ka ja hankalin mutane suka iji shi kenan sai ka rabu da su sai ka bar su ka juya kai ka bar su su jira sakamakon abin da zai biyo baya a kansu kai dai ka fita dama abin da ake bukata kenan kai dai ka wa'azantar da mutane ka nuna musu abin da suke ba daidai ba ka kuma gaya musu narkon azabar da zai iya samun su idan sun kangare kowane ne ka gaya masa wannan shugaban kasa gaya masa wannan gwamna gaya masa wannan dan majalisa gaya masa wannan wani ɗan kasuwa ne mugu gaya masa wannan wani jabberin mutumin banza ne a anguwa ya gallabi jama'a gaya masa Allah da annabi gaya masa hadisi gaya masa abin da yake ba daidai bane in ya ji da kai da hi ku tsira kai ka samu lada ta dalilin wa'azi hi kuma ya samu lada ta dalilin gyarawa idan ya ƙi to kai ka tsira hi ya ɓata yasa hi mai wa'azi ba hi da asara ba hi da asara na farko duk harafin da ya karanta lada ake bashi manzon Allah yake cewa duk harafi kwaya ɗaya lada goma ko ba yana cewa alif lamin harafi ba ne ya ce a'a alifun harafi ne lamun harafi ne mimun harafi ne da haka duk ayar da alaran ma ya ja lada ake zunduma mishi iri daban-daban malam haka duk mai fassara haka ake zuba masa wannan lada da haka shi mai wa'azi ko ta nan shi fa ya fita sannan in kai aiki da abin da ya wa'azi da shi to ya sake fita ta biyu kuma ya sake samun alheri na biyu to kaga wannan shi ba da asara yasa masu wa'azi ku ta gaba da haƙuri ku ci gaba da karantarwa ku daure ku ciji wannan tafarki ne na annabawa da manzanni wanda ba su ƙare lafiya ba su ma da mabiyansu haka suka dinga dukansu da zaginsu annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa mana cewa bani isra'ila a rana ɗaya suna iya kashe annabawa mutum ɗari uku ko sama da haka kuma allah sai sake turo wasu sabbin annabawan bayan an kashe waɗannan to haka aka dinga fama da su kafiran nan haka suka dinga fama abin nan annabawan haka suka dinga fama da kafirai wasu a kashe su fa fariqan kadzabtu yasa Allah a cikin suratul baqara yace afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون الله يتي أفا كلما جاءكم رسول ينزكي أن دوان منزو ديزو مكو بما لا تهوى أنفسكم دا أبن دا سنزو تركو بايا سو na gaskiya in dai zai zo ya ja aya ya ja hadisi ya ce kaza ba daidai bane kaza daidai ne istakbartum sai ku girman kai ku ji ku yadda ku ki aiki da abun afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wasu annabawan da wasu manzannin da wasu malaman ku karyata su wa fariqan taqtuluna wasu ma ku kashe su wannan nasi ne kenan da ya nuna ashe an yi ta kashe annabawa an yi ta kashe manzanni an yi ta kashe ainihin wato bayin Allah mutanen kirki idan ka zo ka biyo tarihin magabata za ka ga wasu sun yi kurkuku irin su al'imamu ibn taimiyyat al-harrani irin su al'imamu ibn ahmad al-hambali da sauran manya-manyan malamanmu na sunna wanda suka gabata shekaru 500 shekaru 1000 shekaru 800 shekaru 700 da suka wuce in ka je kana bin tarihin su sai ka ji cewa da yawancinsu an kulle su da yawancinsu sun mutu da yawancinsu ma a cikin kurkuku suka mutu yanzu kalli irin al'imamu ibn taimiyyat al-harrani a cikin kurkuku ya mutu wanda lokacin da ya higa kurkuku ya tara ɗalibai sai ce to dama karatu ya sa aka kawo mu nan to nan ɗin ma ba za mu daina karatu ba ya ce don haka kowa ya taho to shi dama imamu ibn taimiyya dama ya faɗa ya ce ma ya suna'u a da'ibi maƙiyana ya za su yi da ni ya ce karatuna a cikin ƙirjina yake a cikin zuciyata da kwanyata yake ya ce in ka bar ni a gida in ci gaba da bincike ina sake haddace wasu in ka kawo ni ka kulle ni ka raba da littattafai na shikenan in ci gaba da karanto abin da na haddace ya tara ɗaliban kurkuku malam kawai ya ci gaba da su karantar da su sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka ga cewa yana karantar da su suna rubutu da tawaida tawada da alƙalami sai suka kwace tawadojin suka kwace alƙaluma takaddun karatun duk suka kwace sai imamu ibnu taymiya yace to ba ana girki a cikin kurkuku ba aka ce eh yace ku ɗebo mana gawayi aka je aka ɗebo gawayi bangon jikin kurkukun shi yake bi yana karanta musu hadisan manzon Allah yana haddatar da su nan ma suka zo suka ce kar a ƙara ba wa ibnu taymiya gawayi ko kwaya ɗaya sai ibnu taymiya yace to kun iya shifta suka ce mun iya yace to ku zauna zan dinga muku shifta kuna haddacewa sai su zauna in ya karanto musu hadisi ya karanto hadisi yayi jawabi sai dinga ba su hadisin kamar yan islamiyya an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an rasulullahi qala qala kaza kaza kaza da haka har su haddace sai suka ce kun ga wannan hatsabibin wallahi tallahi in ba kashe shi muka ba za mu zauna lafiya ba duk ta inda kuka biyo masa yana da abin da zai wa annabi yana da abin da zai wa Allah yana da aikin da zai wa addini to haka suka zo suka saka shi a cikin wata rijiya tun suna miƙa masa abinci yana ci ana jawo kwanan har ta kai matakin da wata rana aka miƙa ainihin wato wannan igiya na abinci cikin rijiyar kawai aka ka jawo kwanan aka ga babu abin da aka taba daga nan suka gane cewa ya mutu ibnu taymiyyah al-harrani kenan ka je ka bi tarihin imamu ahmad abin da zaka ji kenan haka manya-manyan malaman sunna haka aka dinga yi musu ai ya ishe ka ka gane mai da'awa ba zai gama lafiya ba daga abin da aka yi wa annabi ibrahim mun ba da kissarsa a can suratu menene suratu abin nan suratu qaf mun ba da kissarsa a can yadda Allah ya kaddara kafirai suka yi majaujawa da shi za su wullahi wuta saboda su dishahi da'awarsa Allah ya kubutar da shi to haka duk wani mai da'awa ya jira wallahi tallahi waɗannan miyagun ba za su barka ba yawa sai dai idan ba gaskiya za ka faɗa musu ba in dai za ka zama ɗan abiya rima a sha ganga to shikenan nan kam za ku tafi tare da su za ka ci daɗi za ka sha daɗi za ka samu kuɗi za ka yi kaza za ka yi kaza amma wallahi in dai za ka ce Allah ya ce annabi ya ce kuma a gyara to ka jira wataran sai sun ma sharri wataran sai sun ce baka iya ba wataran sai sun sa an daure ka wataran sai sun sa an kulle ka ba abin da ba za su maka ba rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين النبي يوسف ديغا rikici yayi rikici lamari yayi lamari da kansa ya nemi ma a kulle shi yace rabbi ya ubangiji asijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi kurkuku shi yafi min alheri sama da abin da suke kira na akai saboda in dai zan tsaya na biye musu to lalle kuwa zan hallaka kuma zan hallakar da mabiya to tun da haka ne kawai Allah ka kaddara a kai ni kurkuku yace domin wa illa tasrif anni kaiduhunna asbu ilaihinna wa akun minal jahilina in har baka kare ni daga sharrin su ba ni ma fa zan karkata domin zuciya da kake ganinta yau da gobe ta ki wasa matukar za a dinga bujiro mata da ayyukan banza da ayyukan barna wata ran sai ta karba yace dan haka lalle zan iya karkata fa ni ma in bi su kuma zan zama cikin jahilan mutane to annabin Allah kuma ya zama jahili kaga lamar ya baci dan haka yace lalle lalle in tafi kurkukun shi yafi min zaman lafiya annabi Musa fa zuwa yana kiran su zuwa ga Allah amma suna kiran sa zuwa ga wuta har da kansa yake cewa fa ya qaumi eh ya qaumi mali wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila النار تدعونني لأكفر بالله ما ليس لي به سلطانا وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار يتي ويا قومي يا قوم تانينا مالي مي يساميني ني ad'ukum ila najati ina kiran ku zuwa ga tsira ina kiran ku zuwa ga aljanna ina kiran ku zuwa ga rahama wa tad'unani ila an-nar ko kuma kuna kira na zuwa wutar jahannama mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar sai ta ad'ukum li tad'unani li akfura billahi kuna kira na dan in kafirce wa Allah ma laysa li bihi ilmun ko abinda bani da ilimi a kansa cewa haka yake alhalin abinda kuke kira na ba haka yake ba ni bani da ilimi akan na kafirce wa Allah wa ana ukum ila al-aziz al-ghaffar ni kuma ina kiran ku zuwa ga al'azizu mabuwayi algafaru mai yawan gafara ya gafarta muku zunuban ku ya tsinduma ku a aljanna to haka mutane suke da kake ganin su wa in tuti akthara min fil ardi yudilluka an sabilillahi in zaka biye wa da yawa daga cikin mutane wallahi ya batar da kai zasu daga tafarkin Allah subhanahu wataala ki yasa gaya musu gaskiyarka gaya musu abin da Allah ya ce shugaba kaza ne karka nemi yardarsa dan ka tsinci kanka a gabansa gaya masa Allah da annabi gaya masa gaskiya gaya masa wannan abin da ake ana cutar da jama'a suna buƙatar a sassauta musu a kawo sauƙi kai ma Allah zai sauƙaƙa maka irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya wanda suke doron ƙasa Allah zai tausaya muku man la yarhamu la yurhamu wanda duk baya tausayawa annabi ya ce Allah ba zai tausaya masa ba arrahimuna yarhamuhumur rahamanu mai tausayawa Allah yana tausaya mishi to wannan shine ka gaya wa alhaji wani kake tare da shi dan majalisa wani kake tare da shi kwamishina wani kake tare da shi gwamna wani kake tare da shi shugaban kasa wani kake tare da shi minista wani kake tare da shi wallahi tallahi ji tsoron Allah ka gaya masa gaskiya shawara ya nema ba ta gaskiya ta tsakani da Allah ya tara ko yana neman jin menene mafita fito ka faɗa masa gaskiya ba wai ka zagi malamai 'yan uwanka a gaban shi ba ka ce munafukai ne ba ka ce kaza ne ba mm faɗa masa gaskiya cewa lalle akwai matsala ya kamata a duba ya kamata a yi kaza sai Allah maɗaukakin sarki ya datar da hi ya karɓi wannan shawarar taka kai ma sai ka samu rahama a gurin ubangiji domin abin nan man dalla alal khairi ka fa'ilihi wanda duk ya nuna ayi alheri to yana da lada kamar wanda ya aikata to wannan shine abin da muke faɗa yasa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya tararrahinsa yana nuna masa ya haƙuri ya daure akwai kunci akwai matsala amma dai ya sani cewa mutane ba za su daina abin da suke yi ba sai dai ya haƙuri ya ainihin wato karantar da su a haka wanda ya karɓa ya karɓa kuma duk yanda za ka yi fa wallahi wasu sai sun tafi wutar jahannama don haka manzan Allah ya ce yace misali na da ku kamar misalin mutum ne da ya zo ya hura wuta don ya ji ɗumi ya ce sai ya zama yana jin ɗumin nan sai ga ƙwari su kuma sun gano haske suna ƙoƙarin zuwa ashe hasken nan wuta ne yana ta korar su kasa higa cikin wutar su ƙone su kuma suna ƙara danno kai saboda yana suna ga kamar yana musu bukulin ganin haske yace haka nake tsakanina da ku yace ina ciwo kwalar ku kar ku shiga wuta amma da haka annabi yace sai wasu sun fizge sun tafi wutar jahannama nan ba yanda na iya to shi yasa duk wa'azinka duk karantarwarka ka sani akwai wanda wallahi ba za su taɓa jin magana ba akwai wanda babu abin da zai nitsar da shi sai ya ji ya babbaku da wutar jahannama akwai wanda ba yadda za a yi higa taitayinsa sai ya ji kabari ya matse shi tukunna sannan zai gane oke ashe abin da ake faɗa mana gaskiya ne ai wasu mun ji a cikin alkur'ani sai an shiga wutar ma suke gane cewa lalle ashe abin da ake faɗa gaskiya ne sai sun shiga tsakiyar wutar jahannama sannan sai su yi nadama wanda kuma wannan nadamar ba za ta yi musu amfani ba to saboda haka ka yi iyayenka ka bar wa Allah shauran saboda haka wallahi al'umma muna faɗin wannan ne wallahi mu ma muna ji a jikinmu idan Allah bai mana rahama ba wallahi mun yi asara babu asara da ta wuce a ce ka zo duniyan nan ka kasa yin aikin da Allah zai ma rahama wallahi babu mummunar asara da ta wuce wannan saboda haka kowa ya shiga taitayinsa ya ji tsoron Allah ya gyara aikinsa ya kula da menene yake yi wa Allah wanda baya so ya kiyaye sai Allah ya mana rahama baki daya Allah ya mana rahama baki daya fatawalla anhu Allah ya ce ka juya kai ga barin su ka rabu da su amma anta bi malumi in ka juya kai ka rabu da su ba za mu zarge ka ba wallahi kai ba abin zargi bane ai kai iyakacin kokarin ka wa zakkir kai wa'azi fa inna dhikra ka sani ita wa'azi tanfa'ul mu'minina tana amfanan mu'mine ne kadai shi yasa ma Allah bai ce tanfa'ul mu'minina dhikra ba sai ya ce azzikira tanfa'ul mu'minina wanda wannan idan ka je ka samu malaman ilmul bayan za su nuna maka cewa wato kamar shi wa'azi kenan ba wanda yake yi wa amfani sai wanda yake mumini sai wanda ya mai da al'amarinsa ga Allah shi yasa za ka ga wani duk wa'azin da za ka yi masa wallahi tallahi ba zai imani ba duk zarfin zamani da zarfin makani da za ka yi amfani da shi wajen ka nuna masa abin da yake ba daidai ba ne ba zai gyara aiki ba saboda Allah ya riga da ya haramta masa samun rahama Allah ya riga da ya haramta masa aljanna ya riga da ya haramta masa higa ni'imarsa da haka ko me za ka faɗa zuciyarsa a ƙeƙashe a dake take saboda haka ita wa'azi tana amfanar da mumini ne karantarwa tana amfanar da ɗan aljanna ne amma ɗan wuta babu yadda za ka yi da shi Allah ya riga ya rubuta masa wutar jahannama ya riga da ya ƙaddara masa azaba ta tabbata a kansa saboda haka ko me zaka faɗa masa ba zai saurare ka ba fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa ka gani Allah ya ce fadhakkir ka wa'azantar ka karantar ka kuma niwo mutane wa'azi in nafa'ati dhikra in har wannan karantar ta yi amfani to sai ya zakaru man yakhsha wanda duk yake jin tsoron Allah zai wa'azanci shi ka shi yasa za ka ga sai ai wa'azi wani yana ala san barka wani kuma yana Allah wa dare mai ala san barkan nan bisa ga kyakkyawan zato shine ya fahimci wa'azin ya kuma yi kokarin amfani da shi ya kuma ji daɗi ya gane lalle an yi masa wa'azi an gaya masa kusakuransa amma me Allah wadare din nan to wallahi tallahi akwai yiwuwar cewa bai gane wa'azin ba kuma bai ɗauki wa'azin ba saboda da ya gane wa'azin shi ma da godiya zai yi da fatan alheri wa wanda ya masa wannan wa'azin yasa in an zo ana wa'azi daina hangen laifin mai wa'azin daina hangen laifin mabiya daina hangen laifin jama'a ka tantana ka duk abin nan da muke faɗa muku wallahi yan uwa babban abin da mu ma yake kanmu shine mu je mu yi nazari mu duba menene namu matsala me namu laifin wani daga cikin magabata aka ga wani kurji akan fuskar shi aka ce ma asabaka ya sheikh sheikh me ne ya same ka anan sai ce wannan laifi na kenan kaɗan ne daga cikin ukubar da Allah zai ɗanɗana min ta laifi na bai zargi wani ne yamar jifa ba bai zargi kaza ba kawai sai ya danganta abin zuwa ga laifinsa yana ganin cewa wannan laifinsa ne ya jawo masa wannan abun aka ce masa me yasa zaka ce haka yace baka ja alqur'ani ya ce ma asaba min musibatin ma asabaka min min hasanatin fa min Allah ma wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi yace to duk abin da ya same ka mummuna annabi Allah ya ce daga gurin ka yace to wannan abin da kake gani laifi na ne ya jawo mu kurji amma yace laifinsa ne amma kai duk abin da ya same ka ka ce dama wane yana min gani gani so yanzu gani ganin ne ya tabbata dama wane ya sa ni a gaba dama wane ya tsane ni dama na ji suna mitin za su yi kaza Allah ya kiyaye shi ne yake cewa wa zakir ka wa'azantar fa inna zikira lallai ita wa'azi da tunatarwa tanfa'ul mu'minina tana amfanar da mu'minai ne ai man amana billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan wa rasula wanda ya imani da Allah shine ubangiji yayi imani addinin musulunci shine addinin sa kuma ya yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine manzansa to wannan shine ainihin wato wannan wa'azi za ta ainihin wato amfanar dangane da wannan ai wa dhakkir fa inna ma tanfa'u bi hal qulubul mu'mina Allah madaukakin sarki yace wannan ainihin wato wa'azi tana amfanar da mu zukata ne wanda suke ainihin wato da imani da Allah subhanahu wata'ala saboda ita zuciya a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana yake cewa zuciya tana nan fara ce kar to ayyukan sabo da ayyukan zunubi idan mutum ya aikata sai ta dinga diga akan wannan zuciyar yana diga akan wannan zuciyar in yayi tuba sai Allah ya sa ruwa fari sai ya wanke wannan bakin to idan mutum ya ci gaba da aikin sabo da ayyukan asha baya tuba to wannan dai bakin digo yana diga yana diga yana diga yana diga akan farar zuciyar nan manzo Allah ya ce hatta ta tahawwalu qalbuhu har sai zuciyarsa ta juya ta koma kamar bakin gawayi to fahina idan annabi ya ce a wannan lokacin duk wa'azin da zaka yi mutum wallahi ba zai ji ba كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون Allah ya ce kalla bal ba haka bane rana ala qulubihim yayi tsatsa akan zukatansu ma kanu yaksibuna abinda suka kasance suna aikatawa da haka abin da mutane suke aikatawa sai ya zama tsatsa ya dishe zuciyar ta yi baki kirin sai ya zamanto ba zai ji wa'azi ba ba zai ji faɗakarwa ba ba za ta ji nasiha ba ba za ta ji Allah ya ce ba ba za ta ji annabi ya ce ba in ma ka matsa mata ko ka matsa masa sai ya fara izgilanci yana cewa to sannan abubakar mahamudu gumi wato shugaban masu wa'azin najeriya wanda ya fara assasa sunnar manzon allah a najeriya sannu malam sama'ila idris wani ma ya ce sannu malam jafaru mahamudu adam kano har da sunan garin zai faɗa wai yana wa izgilanci wa abin da kake faɗa na wa'azi إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون Mhm.
وإذا مروا بهم يتغامزون Mhm.
وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء
to لضالون me zai faru su وما أرسلوا عليهم حافظين to su kuma fa فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون يتكئون على الأرائك ينظرون to هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladhina ajramu lalle waɗannan da suka zama mujrimai kanu minal ladhina amanu yadhakuna suna tuntsira dariya wa mu'minai duk mutumin da yake mutumin banza ne in yaga ka dage da harkar addini harkar islamiyya harkar qur'ani harkar zuwa makaranta harkar taimakon jama'a nan ina za ku zun kun je kwamitin marayu kwami duk harkoki na addini kana ciki dumu dumu wallahi sai koma yana ma dariya yana cewa ka duba shi kuma yanzu wannan harkar komai za ta tsina na mishi shi wai duk ba damuwarsa shine bayan benefit na duniya baya tunanin benefit din lahira to wannan shine matsala kanu min alladhina amanu yadhakuna suna tuntsura dariya wa masu imani wa idza marru bihim in sun zo sun wuce su ya ta gama zo ne sai su dinga zolaye su yana cewa kalle su da Allah da Allah kalle ta wai ita wai wai- wai- wai- wai mai imani ka duba lufaya ta tana jan kasa duba kullum muku muku muku muku muku ta zo fuskar ta a rufe wai ta wuce makaranta wai ita mai imani Allahu akbar Allah Allah Allah ya shirye ka wallahi ya dawo da kai kan hanya da ka gane darajar da take karkashin irin waɗannan bayan Allah wallahi da baka yi musu izgilanci ba da ka zama gaba gaba wajen yadda zaka taimaka musu domin wannan ayyukan nasu su tabbata wa idza marru bihim yataghamazu wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihina idan sun koma gurin iyalansu sai su koma cikin farin ciki suna jin daɗi suna cin kayan itatuwa suna abubuwan da suka ga dama cikin iyalansu suna walwala wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum imma sun gal, sun gansu qalu inna haula ila dalluna kaga waɗannan fa su ne batattu haka suke faɗa musu yanzu dan Allah wai batacce ne zai ce wa shirye batacce wa ma ursilu alaihim hafizina ba a turo musu masu kulawa da su ba masu ainihin wato kula da su ba me yasa ba a turo musu masu kula da su ba Allah ya ce fal yawmal ladina amanu min al kuffar yadhakuna yace to ba sun gama nasa a nan duniya da izgilanci ba to akwai ranar da su ko masu imanin za su yi dariya wa kafirai da mutanen banza da matsiyata dariya su ma a ina Allah ya ce alal ara'iki suna kan ainihin wato gadajensu na aljanna yanzuruna suna kallon junansu suna cikin jin daɗi ga su ga matansu na aljanna urban atraban masu manya-manyan nono masu tsarar juna mana ‘yan mata ga kayan daɗi iri-iri soyayyin kaji soyayyin zabbi soyayyin agwagi nau'in kayan shaye-shaye iri-iri ga nono ga madara ga giya ga ruwa mana mai sanyi mai daɗi wanda ya fi na faru na rantse maka da Allah ruwa mai garɗi ba mai ƙanshin kwakwa ba mm shi wannan na rantse da Allah ya wuce tunaninka daɗinsa ya wuce tsammaninka saboda haka alal ara'iki yanzuruna Allah ya ce hal thuwudul kufaru ma kanu ya'ma- yaf'aluna yanzu dan Allah abinda kafirai suka yi da a duniya na yi wa muminai dariya da gaya musu baƙaƙen manganu yanzu ya za- ya zama musu alheri sun samu lada akai an musu lada akan wannan abu to shi yasa wallahi idan ka ga mutum ya dage kan harkar addini ɗayan biyu in kana da hanyar da za ka taimaka harkar ta ci gaba ka taimaka in ba ka da hanya to kai masa fatan alheri ka koma gefe ka zuba masa ido a dalilin su wallahi sai Allah ya rugunsuma duniya sai Allah ya kakkarya kowa a dalilin wanda suke kula da Allah subhanahu wata'ala suke kula da tarfarkin ubangiji subhanahu wata'ala suke kula da ka'idojin addini da rayuwa wallahi tallahi a dalilin su sai Allah ya burkita kowa lissafi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu shine yake cewa wa zakkir ka tunatar fa inna dhikra ita tunatarwa tanfa'ul mu'minina tunawa mu'mini amfani Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa ba ma halitti aljanu da mutane ba illa liya'budun sai dan su bauta mana wato wannan dan adam da kake gani malamai suka ce wato zuwanka duniyan nan babban abin da ya kawo ka shine kokarin bauta wa Allah da kuma kaucewa abin da Allah madaukakin sarki ya hana ka je ka ɗauki littafin al'ubudiyya na al'imamu ibn al-qayyim al-jauziya sunan littafin kenan al'ubudiyya ka ji mecece ibada malam me ake nufi da ibada wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun me ake nufi da ibada za ka je ka ji maganganun da za su ɗaga maka hankali kuma ka gane cewa lalle mutane sun watsar da al'amarin ubangiji sun watsar da al'amarin ibada shi yasa a cikin ainihin wato usulul thalatha Muhammad bin Abdul Wahhab da yazo yana fassara wannan aya ai illa li ya'budun sai yace illa li yuwahhiduni abinda Allah yake nufi da wannan ayar shine jama'a su kade ta ni da ibada wa ma khalaqatul jinna wal insa illa li ya'budun bi ma'adha illa li yuwahhiduni fil ibada su kade ta ni cikin ibada وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma umiru ba umarce su ba illa li ya'budullaha mukhlisina lahu dina face su ainihin wato bautawa Allah suna masu tsantsanta ibada gare shi mukhlisina lahu dina hunafa suna masu tata addini ga Allah subhanahu wa ta'ala wa yuqimu salata wa yu'tu zaka su tsaye da sallah kuma su bada zakka Allah ya ce wa zalika dinul qayyima wannan shine tsayayyen addini babu addinin da ya kai wannan wa zalika dinul qayyima to kaga wannan shine abin da ake nufi da ainihin wato mutum ya bauta wa Allah kada ya hada shi da kowa cikin bauta to shine yake cewa illa li ya'budun ai illa li wahiduni wa ya'buduni wahdi la sharika li Allah ce ma uridu minhum min rizqin bana neman arziki a gurin bayi duk abin da suke da shi na arziki yanzu wallahi duk kudinka alhaji duk kudinka honorable duk kudinka gwamna duk kudinka dan majalisa duk kudinka shugaban kasa duk kudinka kwamishina duk kudinka minista Allah ba ruwansa da kudinka abin da yake so kawai ka bauta mishi inda kaɗai Allah zai buƙaci kuɗinka shi ne ya ce ka taimaka wa bayan Allah nan ko ba a ce ka ɗebi dukiyarka duka ka basu ba in ka ga dama cikin kashi ɗari ɗauki kashi ɗaya ka basu shikenan kai wallahi idan zakka kaɗai kake cirewa ka bayar wannan kaɗai ka ce ita za ka gudun ga kula banda ita babu matsala wallahi Allah ba zai kona ka a wutar jahannama ba ba wai Allah yana so ka ɗauki kuɗinsa ka bashi ba ne Allah bai turo mu mu tara masa dukiya ba me zai yi da dukiya me zai yi da kuɗi bayan taskar arzikin gaba ɗaya a hannunsa take duk wani wanda kaga ya yi kuɗi a duniyan nan Allah ne ya bashi duk wanda ka gani da mota zundumemiya Allah ne ya bashi duk wanda ka gani da tsaleliyar mata kamar tsada Allah ne ya bashi haka duk wanda ka gani da makeken gida da zabgegen falo da air condition tana kaɗa shi wallahi Allah ne ya bashi shi yasa kai ma ka nema a gurinsa ka dage da ibada da istighfari da tuba ga Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya taimake ka saboda annabi Nuhu ya gaya mana istighfari da tuba da ibada suna kawo komai ma na rayuwar duniya فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا to me zai faru يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana akan harshen annabi Nuhu faƙultu Allah sai na ce musu istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku innahu lalle shi Allah kana gafara mai yawan gafara ne idan kuna istighfari kuna neman tuba ga Allah kuna neman gafara istighfar na fa ba wahala ne yake da shi ba ka dinga cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi kawai astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi wannan kaɗai ka tsaya ka yi kamar kafa ɗari ko ɗari biyu ko dubu ko dubu biyu tunda ba iyakance ba kawai cewa aka ku ta istighfari ku yi ta tuba kuna ta istighfari ko kuma astaghfirullah allazi man ladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum kai ta yin wannan ita ma ta tabbata a sunnar manzon Allah ko kuma ka dinga yin sayyidul istighfar Allahumma menene anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ka dinga yin wannan akalla ka yi kafa bakwai da safe kafa bakwai da rana kafa bakwai da yamma ko kuma duk bayan sallah manzan Allah ya ce kai koda guda ɗaya ne ana yin sallan azahar kai ɗaya ana yin azahar kai ɗaya ana yin la'asar shikenan wannan wallahi idan ka rike ta wallahi tallahi fitina da duk muke cikin nan wallahi sai Allah ya fitar da mu arziki kuma Allah ya bulbulo shi ai kun ji a waccar a waccar ayar innahu kana gafara sai annabi nuhu yace yursilis samaa alaikum midrara Allah ya ce idan kuna istighfari zai kwaranyo muku mamakon ruwan sama kai daga jin midrara kai ka tabbata cewa ruwa ne zai ta dira a cikin garuruwan mu mun yi mata direct translation ma kenan wa yumdidukum bi amwalin Allah ya ce zan shimfiɗo muku dukiya ka ji fa Allah ma bai ce wa yu'tikum amwalan ya baku a sai ce zai shimfiɗo la ilaha illallah da kana jin larabci da balagar qur'ani kana gane wato irin ijaza na alqur'ani mu'jizar alqur'ani ka karanta ilmul balaga ka karanta ilmul bayani ka fahimci usulubi da Allah ke magana wallahi da ka fahimci wannan magana da muhimmanci wa yumdidukum bi amwali zai shimfiɗa muku dukiya wa banina ya shimfiɗa muku ‘ya'ya malam masu albarka masu biyayya ba masu satar agwagi a cikin lunguna ba da satar tamarin mutane mutum ya sayo tauransa kawai zai yi wa tanda azumi ya kusa karewa kawai ka tsallaka katanga ka je ka sace ya ɗan kiwata kajinsa da agwaginsa ka tsallaka ka je ka sace ba irin wannan 'ya'yan ba mugayen 'ya'ya wanda suke cutar da bayi ba mm 'ya'ya masu albarka wannan fa a dalilin me a dalilin istighfari in kuka yi wannan Allah ya ce zan baku wannan amma nawa ne suke tuba wani ma in ka ce malam a dinga istighfari sai ya ce laifin me ne laifin me haka kawai malam ba abin da ne ka ce in dinga istighfari wai shi a fahimtarsa saboda ya zama shugaban gaurakai ya ɗauka cewa sai idan an yi laifi ne ake istighfari to ga hadisin annabi muhammadu manzo Allah yake cewa ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiru lahu ya kuma mutane ku tuba zuwa ga Allah ku ta istighfari yace fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruhu fil yawmi akthara min min 70 marra wa fi riwayatin akthara min 100 marra yace wallahi ni kaina annabi da kuka ganni wanda ba ni da laifi ko kwaɗe a gurin Allah akalla a wuni ina yin istighfari sau saba'in idan ku na samu faraga da lokaci to na kan yi sau ɗari ma to idan annabi zai yi sau ɗari hi da bahi da laifi annabi muhammadu ne shi manzan allah ne ni da kai wanda muka sha tafi ƙarfin cikinmu muka yi wa allah taɓar gaza nawa ya kamata mu dinga yi a wuni amma wallahi wani yanzu maganan nan da nake yi idan da zai rikolin ya tuna rabansa da ya ce astaghfirullah wa atubu ilaihi wallahi ya fi shekara goma na rantsi da Allah wallahi ko kafara ba zan yi da wannan rantsuwar ba ya fi shekara goma bai ce astaghfirullah wa atubu ilaihi ba to jama'a da ya muke neman gafarar anya da gaske muke yi kuwa anya rahamar ku muke nema gafarar muke nema wani yana nan da qur'ani a ɗakinsa amma sai dai ya canza masa gurin zama idan santa tebur din da aka dora hi yayi kura ya dage hi ya kade gurin sai ya sake mayar ba hi ya ajiye ƙur'ani kawai ado ne a gidansa na a tabbatar hi musulmi ne ba jacob bane shi ba jesuka bane shi ba kuma gabriel bane sunansa sunansa adamu sunansa muhammadu sunansa abubakar sunansa kaza wannan ya sa ya ajiye ƙur'ani a ɗakinsa amma in dan ta karantawa ne rabansa da ƙur'ani har ya manta to wannan fa masifa ce fitina ce jama'a ku ji tsoron allah ku gyara ayyukanku ku gyara laifuffukanku ku tuba zuwa ga Allah ku ta istighfari sai Allah ya turo muku arziki da dukiya to istighfari na kawo wannan saboda haka Allah ya ce ma uridu minhum min rizqin bana neman arziki a gurin su wa ma uridu an yut'imuni kuma bana so su ciyar da ni Allah baya ci baya sha wannan ita ce aqidar ahlus sunna har da cewa daga cikin wasu aqidu suna nuna cewa Allah yana ci yana sha Allah yana kaza Allah yana da abokai yana da kaza wallahi malam haka za ka zo ka ji wasu suna kantayo maganganun banza akan Allah saboda rashin imani da rashin takawa da rashin addini da rashin aƙida saboda haka kowa ya ji tsoron Allah shi yasa Allah ya ce idan aka ji tsoron sa zai mana abubuwa guda uku Allah madaukakin sarki da farko alarma ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja ويرزقه من حيث لا يحتسب يكتسب مم.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه مم.
إن الله بالغ أمره مم.
قد جعل الله لكل شيء قدرا Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja wanda ya ji tsoron Allah duk wani abin da ya fada sai Allah ya fitar masa da mafita duk rikicin da muke cikin nan yanzu wallahi wallahi inda dukkan mu mun ji tsoron Allah wallahi tallahi sai Allah ya fitar mana da mafita wallahi to amma matsalar shine akwai waɗanda ba sa jin tsoron Allah a cikin mu ne shi yasa Allah sai ya ki bada mafitar ya bar mu da fagauniya yatihuna fil ardi kenan arba'ata oh? arba'ina sanata yatihuna fil ard to kaga wannan shine matsalar wa yarzuquhu min haythu la yahtasib inna allaha baligu amri kad ja'ala allahu likulli wa man yattaqillaha ku wa man yattaqa- yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuhu wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi inna allaha baligu amrihi Allah zai isar masa da lamarinsa Allah ya ce kad ja'ala allahu likulli shay'in qadra Allah ya sanya komai yana da iyaka yana da kaddara yana da kaza to wannan shine wani guri alarama ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu min ومن amrihi يتق الله يجعل له من أمره يسرا wanda ya ji tsoron Allah Allah ya ce zai sanya masa sauki cikin lamarin shi wallahi duk da mun ji tsoron Allah komai na na rayuwar nan da Allah ya sauƙaƙa mana wannan kunci da ko ga muna ciki rashin tsoron Allah ya jawo mana kuma dama me ya tsoron Allah ne shine ijtinabu nawahihi wastimali awamirihi aiki da umarnin Allah da kuma nisantar abubuwan da Allah ya hana wannan shine tsoron Allah duk abin da zai je ya zo akan tsoron Allah waɗannan abubuwan guda biyu ne ka ba abin da Allah ya ce ka hannu da abin da ya hana ka wannan shine kawai tsoron Allah duk abin da zai je ya zawo iya waɗannan abubuwan zai zo ya baka ma'anarsa saboda haka kowa ya ji tsoron Allah a wani guri yace wa man yattaqillaha ومن yukaffir an sayyi'atihi يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا Allah ya ce wa man yattaqillaha wanda ya ji tsoron Allah yukaffir anhu sayyi'atihi zunubansa ma sai ya kankare masa wa yu'zim lahu ajrahu kuma zai girmama masa ladansa ma'ana istighfari da tuba da jin tsoron Allah yana sa Allah ya kankare zunubai ya girmama lada to me muke nema yan uwa a duniyan nan in ba waɗannan abubuwan guda biyu ba Allah ya kankare mana zunubanmu ya girmama mana ladanmu shine abin da muke bukata Allah kai mana wannan na- ni'ima kai mana wannan rahama wani yake cewa idhil mar'u lam yalbath thiyaban min at-tuqa taqallaba uryanan walau kana kasiya yace wa khairu libasil mar'i da'atu rabbih wa la khaira fi man kana lillahi asiya yace idhil mar'u idan dan adam lam yalbath thiyaban min at-tuqa bai sanya tufafin tsoron Allah ba taqallaba uryanan to koda da tufafi a jikinsa ya dawo tsirara walau kana kasiya yace wa khairu libasin mar'i mafi alherin tufafin dan adam da'atu rabbihi hine yabi Allah yabi ubangiji subhanahu wataala yace wala khaira fi man kana lillahi asiyan babu alheri ga wanda ya zama aikin sa kawai hine sabawa Allah ba alheri cikin wannan mutum kada Allah ka jarrabe mu da irin waɗannan muyagun al'amura shine yake cewa wa ma uridu an yut'imun kuma bana so su ciyar da ni Allah yace inna Allah huwa razzaqu Allah shine mai azzatarwa zul quwwatil matin ma'abocin karfi wanda yake mai zartuwa mai tabbatuwa Allah yace fa inna lil ladina zalamu kuma ka sani wallahi ga wanda suke azzalumai zanuban suna da ainihin wato nasiban min al azabi wato wani bangare na azaba mithla dhanubi ashabihim kwatan kwatin zunubin ma- abokansu wato duk wanda ya sunnantar da wani aikin sabo kenan to wanda duk ya bi shi akan wannan saban to yana da laifin sa shi ma shine fa inna lil ladina zalamu dhanuban mithla dhunu- dhanubi ashabihim kowanne daga cikin azzalumai na farko suna da kaso da laifi da rabo na azaba kwatankwacin azabar waɗanda suka gabata da wanda suka ma'ana tun da su suka sunanta kafirci da bijirewa annabawa to duk wani kafiri da ya biyo bayansu to suna da kwatankwacin laifinsa kamar yadda hadisu manzan Allah ya faɗa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah wanda duk ya sunnanta wani abu mai kyau ya kawo wani abin da dama akwai shi jama'a sun yi sakaci da shi ya jaddada musu ya inganta musu ya yi musu nasiha suka dawo kan aikin suna ta aikatawa to yana da ladan wannan wa'azi kuma yana da ladan duk abin da suka aikata na alheri haka duk wanda ya farfadowa da mutane wani aikin sabo yanzu ka duba da an daina askin banza duk an yi wa'azi mat- matasa sun daina aski wallahi shekaru uku hudu biyar da suka wuce ba a waɗannan aske asken amma yanzu ka duba wasu muyagun mutane sun dawo da matasa irin wannan askin banza to wanda duk ya sunnanta wannan mummunar ɗabi'a to duk wanda ya irin wannan aikin da kwatankwacinsa to yana da zunubi kuma yana da zunubin abin da hima ya sunnanta to wannan shine Allah ya ce suna da kwatankwacin fala yasta'jiluna ba za a gaggauto musu ba suna nan za a jira su je su same shi Allah ce fawailun lillazina kafaru bone wailun wannan da da lokaci da mun ta kawo wailun wailun a cikin alqur'ani wailun li kulli affakin asi wailun li kulli humazatin lumaza allazi jama'a malan wa addadahu duk da zamu kawo waɗannan wailun din to amma lokaci ya kure fawailun lillazina kafaru bone ya tabbata ga wanda suke kafirai min yawmihim alladhi yu'aduna sama da, daga, daga wannan rana da aka yi musu alkawari da ita cewa za su gamu da Allah to wailun bone ya tabbata azaba wasu malamai suka ce wani kwari ne ma a cikin wutar jahannama wailun din nan tasta'izu minhu jahannama ita kanta jahannama tana cewa Allah ka tsare ne daga wailin domin idan aka bude kwarin wailin idan bala'in da ke cikin sa ya fito cin cikin wutar jahannama yake gaba daya ita kanta wutar jahannaman wailun cin ta take yi to amma kai dan adam wai kai cikin ka za a saka cikin ta za a saka ka saboda baka da hankali amma ka kika gyara aikinka baka da tunani yasa ka kika gyara to jahannama kanta da ake kona mutane a ciki tana tsoron wannan kwarin wannan wailin din ka ci gaba idan ba za ka daina ba za ka gamu da Allah ai ke ma ki ci gaba da shegantakar da kike yi za ki gamu da wannan wailin din fa wailun wallahi alaran ma gobe sai mun dawo kan ayan nan insha Allah ta'ala akwai wailin wailin a cikin alqur'ani sun fi nawa za mu zo da su mu ji menene Allah maɗaukakin sarki faɗa akai saboda mutanen mu ba sa jin magana duk wa'azin da ake yi wallahi wasu mutanen kansu yadda ka san kunnan su yadda ka san kunnan kashi to za mu gaya muku mai Allah ya ce Allah ya shirye mu da mu da ku baki daya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yawwa akwai tambayoyi da kuma a bayanai farko dai akwai na ganin ba ba tambayoyi ko to a karanta wannan a bar wancan ba lokaci to jama'a ba lokaci akwai abin da ya kamata mu karanta amma a yi hakuri sai gobe za mu bayani a wanda suka ba mu taimako yau na farko dai akwai abdullahi muhammad ya ba mu naira ɗari biyar akwai adamu aminu muhammad ya turo mana naira dubu biyar akwai bashir a shamsuddin ya turo mana naira ɗari da ashirin da biyar akwai dalhatu a ɗanladi isa ya turo mana naira ɗari biyar akwai wani bawan Allah ya turo da naira ɗari akwai adamu muhammad ya turo mana naira dubu biyu akwai alhaji muhammad usman ya turo mana naira dubu goma akwai basiru ahmad ya turo mana naira ɗari uku akwai muhammad kabir ya turo mana ɗari da hamsin akwai jamila shu'aibu dawud ta turo mana naira dubu biyu kuɗin da muka samu yau na gudunmawar bayan allah naira dubu ashirin da ɗari shida da saba'in da biyar ya allah muna roƙonka da sunayenka masu girma da siffofinka maɗaukaka ya Allah duk wanda suka turo da wannan gudunmawa Allah kai musu gudunmuwar aljanna kai musu gudunmuwar ɗauki daga gurinka ta inda ba sa tsammani duk abin da suke nema a gurinka na alheri Allah ka ba su abin da suke neman tsari a gurinka na sharri Allah ka tsare su wannan dukiya da suka fitar da ita suka bayar Allah ka mai da allura garma Allah maɗaukakin sarki ka mayar musu da gurbi na alheri idan suna da wata damuwa a gurinka Allah ko ba su faɗa mana ba kai ka san damuwoyinsu kai ka san matsalolinsu ya rahamanu ya rahimu ya gafuru ya jabbaru يا قهار يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير Allah ka biya musu waɗannan bukatu na alkhairi Allah ka agaji bayin Allah Allah ka agaji duk masu bauta maka ya Allah muna roƙonka tattaunawa da muka je muka yi da gwamna dangane da matsalolin da suke faruwa na harkokin addini da kuma koke-koke da jama'a suke yi gwamna ya ji shawarwarin da malamai suka bashi ya kuma ce zai je ya duba da hi da mukarrabansa za su fitar da matsaya dangane da abubuwan da jama'a suke ta kuka Allah ka datar da shi akan duk abin da za su tattauna Allah ka agaje shi Allah ka ba shi iko ya kalli wannan al'umma tasa ya ainihin wato sassauto musu abubuwan da suke ciki malamai da suka je suka ba da gudunmawa domin su ba da shawarar yadda ya kamata a yi su ma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da aljanna malamanmu da suka yi gudun kuma Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama tun kafin su mutu Allah madaukakin sarki ya samu gama da duniya lafiya duk abin da muke nema a gurinka Allah Allah ka bamu abin da muke neman tsarin ka Allah ka tsare mu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamun alaikum